العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu yau ranar tara ga watan Rajab hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam 1441 kuma yau hudu ga watan uku miladiya 2020 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cin sirar sahabiya ta tara a ɓangaren sahabbai mata guda ashirin da biyar da aka tanadan mana sirar su mai tsarki sirar sahabiyar da muke tattaunawa a kanta ita ce ummu habiba أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عند منجي مي دنگنتكتا منجي يوشا تمسلنتا da kuma hijirar da ta yi zuwa Habasha. To za mu tashi zawajun Nabi sallallahu Alaihi sallama biha, auren da annabi sallallahu Alaihi sallama ya yi da ita, wato aurenta da manzala ta sama ya yi. الإمام مسلم رحمة الله عليه يغويت حديثي أتكن صحيح سع عند yake ba da labari kamar yadda sahabin da ya ruwaito cewa lokacin da sayyiduna abu sufyan radiyallahu anhu ya musulunta ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi abubuwa guda uku a wajensa abu na farko shine ya sa shi ya zama jagora na wani yaƙi na biyu ya sanya ɗansa sagiduna mu'awiya tuna abi sufiyana radiyallahu anhuma ya zama sakatarensa abu na uku kuma ya auri ɗiyarsa to wannan hadisin ya kawo ishtali al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa jila'ul afham fi salati wa taslimi ala khairil anam ya tattauna da tsawo akan wannan hadisin da kuma tattaunawar da malamai suka yi akan ya za a fuskantar da hadisin kai tsaye dai hadisin yana cin karo da abin da ya zama mutawatiri a wajen malaman sira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri nana ummu habibata radiyallahu anha a lokacin tana habasha kuma a lokacin babanta Abu Sufyan bai musulunta ba to wasu malamai sun yi ƙoƙarin su ce ai hadisin da ya zo yake bayani akan musulun da aurenta a lokacin tana habasha riwayar muhammadu ibn ishaq ce al-akhbari ita kuma riwayar da ke cewa bayan sagiduna abu sufyan ya musulunta manzon sama ya aure ta ita kuma tana cin sahihul bukhari a sahihu muslim afwan to sai suka yi ƙoƙarin su rinjayar da wacce riwayar ta صحيح مسلم أكر رواية لتتبت أتكن مغازين الإمام ابن إسحاق الأخباري الإمام القيم يكاو دليلا دا سكي تبتت دا شيوا رواية صحيح مسلم بذات زم عن جايد دا إتا أكن وش رواية تا محمد ابن إسحاق الأخباري دومن رواية تي تقسن شي تاقي قسن متواترة kusan duk littafan sira abinda suka tabbatar ce ba to ya tattauna in kuka koma wannan da a ce lokacinmu mai tsawo ne sai mu ɗauko hujjoji da bayanai da malam ibn qayyim ya a cikin wannan littafi nasa jilawul afa a takaice dai nayi mana ishara zuwa gare shi saboda kama su nazari da bincike sai su je su duba akwai fa'idoji masu yawa a ciki da kuma yadda ake tattaunawa ta ilimi sannan kuma za mu ga a ƙarshe abinda al'imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya rinjayar bayan ya kawo hujjojin kowa wallahu alam na yi wannan shimfiɗar ne domin abin da za mu karanta ɗin shine abin da aka ciro daga cikin littafin almagazi na ibn ishaq kuma wacce riwa ita ce riwayar da malamai da yawa suka rinjayar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurina na ummu habiba ne kafin babanta abu sufyan ne musulunta sannan ba abu sufyan radiyallahu anhu babanta ya ba annabi sama shawara ko ya nema a wajensa cewa ya aure ta ba a ƙarshe a takaice ma dai shi ya ji labarin auren ne har ma za mu ji abin da ya faru bayan manzo Allah sama din ya ji labarin cewa manzo sama ya aure ta ko zai aure ta za mu ji irin kalmar da ya faɗa a lokacin ko bai musulunta ba to wannan shine abin da ilimi ya tabbata wallahu alam Mala ya ce, Lamma aslamat radiyallahu anha a lokacin da ta musulunta na na Ummu Habiba wato Ramla bintu Abi Sufyan. Lokacin da ta musulunta hajarat ma'a zawjiha Ubaidillah bin Jahash. Sai ta yi hijira tare da mijinta wanda musulmi ne shi ma. Musulmi ne shi ma Abdullah Ubaidullah bin Jahash. Ya suka tafi ila al-Habashati. Suka tafi garin Habasha. suka yi hijira kenan da ita da mijinta sun yi hijira wannan hijira ne albarka wal iyazu billahi fartadda hunaka wa tanaffar sai mijinta ubaidullah bin jahash fartadda sai ya ridda wa tanaffara sai zama kirista wannan yana daga cikin bala'o'i na zama a cin garin kafarai yana cin abin da malamai suka ɗauka cewa asali musulmi baya halatta ya ya zauna a garin kafirai sai da dalili in akwai wani dalili da ya ba shi dama ya je ya zauna a can ko da ya tafi dan da'awa sannan sharaɗin ya zama yana da ilimi na da'awa sannan yana da ilimi na mai da martani a game da shubuhohi da masu ilimi daga cikin kafirai za su rika kawo masa wanda suke nufin su tauye ko su taɗiye addinin musulunci da su ko kuma ya je ya zauna a wannan garin don neman wani ilimi wanda musulmai ba su da shi ko kuma ya tafi wannan gari da niyyar neman lafiya wacce ba zai same ta ba kila ba a tsammanin ya sami irin ta a ƙasar ƙasashen musulmai waɗannan su ne dalilai da malamai suka bada na cewa ya halasta mutum zai iya zuwa ya je ya zauna a ƙasashen kafirai amma al'aslul hurma asali shine haramci ba a yadda musulmi haka nan ya tashi ya tafi ya je zauna a garin kafirai ba saboda gudun irin wannan matsala kullum kafirai sukan kawo shubuhohi ta yadda za su sa kaikayi a cikin zuciyar musulmi domin ya zama alal akalli idan ba su bar shi ma ya ba idan bai bar addinin musuluncin gabaki ɗaya bai zama yana da shakka a game da musuluncin wal iyazu billah kuma haka ta faru da yawa albisatul ilmiya da aka yi a farko-farkon mulkin mallaka tura mutane da aka rikai kasashen turai ya haifar da bala'o'i da yawa ga musulmai akwai waɗanda ake siffanta su ake cewa zahabu bi kulubi ana siffanta shi ana cewa zahaba bi qalbi abi bakr wa aja bi qalbi abi lahab ya tafi da zuciya irin ta sayyiduna abubakar radiyallahu anhu amma da ya da kuma sai da irin zuciya abu lahab kaga ya zama an ne ce da to wasu ma ba da irin zuciyar Abu Lahab suka dawo ba sun dawo ne da zuciyar irin su Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ibn Salul kaga munafikai ke sun tafi a matsayin musulmai khullas an tsar musulmai masu imani amma kuma wani iyazu billah sai ga sun dawo da zukata irin na munafikai su ba su ce ba su musuluncin ba amma kuma cutar da musulunci da suke yafi irin cutar wadda anna kafirai suke ma musulunci wal iyazu billah kuma har yanzu akwai su to wannan shi ne fa'azumal musab so da haka sai musibar ke girma mutum ya tafi a matsayin musulmi ya zama an ne wannan ba ƙaramin musiba ba ce waje ta ma'alaiha bala'ul irtirabi wa irtidadi zauj sai ya zama ita na na ummu habiba radiyallahu anha sai bala'o'i guda biyu suka afku a kanta bala'i na farko shine mai bala'ul irtirab ga bakunta kullum baƙo a garin da ba garin su ba to cikin damuwa yake eh kullum a cikin damuwa yake wartidadi zau sannan kuma da bala'i na biyu na me miji yayi ridda gashi hiya fi baladil gurba garin da ba garin su ba sannan kuma na biyu mijinta ya zama anne ya bar musulunci so daga wannan musibar ta biyu ma ajallu min al'ula ta fi ta bi girma ta fi ta farkon girma domin dama ai irtirabi ba kunta da suka tafi dama sun tafi ne ai ta'abbudan duk kuma abin da mutum yake yin shi ta'abbudan lillah to baya mushi wahala duk abin da ka san cewa za ka samu lada Allah ne ya sa ka kayi to yakan maka sauki to ita sai ya zama haka sannan mu fara ƙasil watan da kuma barin gari ga ta ba ta garinsu sannan kuma mijinta ya zo ya ridda ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالها a lokacin da manzon salama ya ji labari ya san halin da nana ummu habiba radiyallahu anha ta shiga ga bakunta sannan kuma gashi mijinta ya zama anne yayi ridda arsala ila an-najashi yakhtubuha li nafsihi kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ma an-najashi afhama sarkin sarkin habasha yakhtubuha li nafsihi ya faɗa masa cewa shi yana son ta da aure yana neman nana ummu habiba radiyallahu anha da aure wa asdaqaha hunak sannan kuma ya bata sadaki a can risa'an li haliha domin lallasa halin da take ciki wa wafa'an li husni sabatiha sannan kuma manzo Allah sallallahu sama domin ya cika mata irin can yadda ta tabbata wa jihadiha da kuma yadda ta zama mai jihadi a musulunci sau da kamar salama sakamakon da zai mata kawai shine ya aure ta wannan ko shine a'zam a'zamu jaza'in duniyawi mafi girman sakamako da za a mutum kenan a mace a duniya a ce ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma la shakka tana cin matansa na lahira kaga ashe ta goma shin da daɗin ba ya tsaya kawai bane a rayuwar duniya kawai ba intisabinta zuwa ga auren da ta yi ga manzo Allah sama danganta ta a ce ita zaujun nabi sallama kawai bane a a zaujuhu fil akhirah za ta zama matarsa a lahira wa qutila al kharrasu shi malam ya ratse sai ya ce Allah ya tsine ma makaryata sune al kharrasu قتل الخراصون Allah ya tsine ma makaryata allazina yaquluna waɗanda kullun idan sun tashi za su yi rubutu a game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almustashriqun orientalist abinda suke rubutawa suna cewa wal iyazu billahi inna muhammadan tazawwaja man tazawwaja minan nisa'i ijabatan lida'il hawa wa ishba'an lishahwa abinda suke rubutawa ke suna cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasha wai ya auri matan da ya aura ne ijabatan lida'il hawa saboda ya biya bukatar san zuciyarsa wa ishba'an lishahwa kuma domin ya kosar da sha'awar shi wannan wannan abin da orientalist suke rubutawa ke kullum kuma ba su daina rubutawa ba kan mu manta orientalist din nan kala biyu ne mustashriƙai kala biyu ne akwai mustashriƙai waɗanda suke na asali waɗanda suka taso daga ƙasashen turai suka zo ƙasashen larabawa ko suka zo gabas ta tsakiya domin su koyi ilmoman da ake yi a gabas ta tsakiya gaba-gaba ilimin harshen larabci da kuma ilimin addinin musulunci to bayan su akwai kuma almajiransu waɗanda ta talmazu ala aidihim wanda suka koyi karatu a wajensu sannan kuma wa sharibu min ma'inihim alkijir suka sha daga ruwansu wanda yake gurɓatacce su ga su ba turawa ba amma kuma sai zama mai kulubuhum kulubul firinja zukatan su irin zukatan abin nan ne zukatan turawa shi kuma magaji mafi eh ko mai kwaikwayo sau tari ya fi wanda ya kwaikwaya gwanan cewa in ya tashi zai yi shiri jullu man qallada al-firinjata minna qad asa'u taqlida ka gani duk mafi yawancin waɗanda suka suka koyi suke koyi da turawa to sun sun sun, sun mula na kwaikwayon yace nasharur rijisa mujmalan fa nasharnahu mufassalan tafsila su da suka tashi in za su yada sharri a dunkule suke tarawa suke suke yadawa amma mutanen mu in sun tashi kuma sai su bude to kun gani a hadhihi shahwatun ya tada yanzu auren da manzo Allah sama ya mana na ummu habiba anan sha'awa ce ta sa shi yayi dan ya biya bukatar sa ce dattijuwa innaha mawaqiful anbiya'i lalle wannan wani irin abu ne keɓantacce na annabawa allati taj'alul munsifa wadda ke sa mutumin da ya zama mai adalci ya hibbu sajidan sai ya faɗi ma Allah sujada amama azamati hadha ad-din saboda girman wannan addini annabawan Allah madaukakin sarki musamman shugaban su annabin mu sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai aure a cikin su dan biyan bukatarsa in dan biyan bukata ake ganawa da suke da ubangijin su yana mantar da su ma duk wani abu ba a ce ba su da gariza insaniya ba domin ɗan adam ne su ɗan adam ne su to amma wannan ita ce manufarsu ba ita ba ce manufarsu duka akwai wani littafi mai kyau ɗan ƙarami da sheikh muhammad ali asabu ne ya rubuta ba da amsa a game da irin waɗannan hikimomin da suka sa manzo Allah su sama yi aure har ya auri matan da ake cewa ya aura ga sunan guda kaza to kowace mace a sheikh ali sabuni sai da ya ɗauko kowace mace ya faɗi tarihin aurenta da manzo Allah sallama sannan wace hikima ce ta sa manzo Allah sama ya aure su akwai hikima siyasiya akwai hikima ta siyasa kamar misali na na abin nan Zainabu bintu Khuzaima manzo sama ya aure ta a lokacin da ya aure ta danginta gabaki ɗaya suka musulunta hikima ce siyasiya domin idan ka auru mace a gidan wasu to kai ma ka zama ɗan gida idan za a ba da kariya to har da kai za a ba kariya wannan auren da kai na ɗiyarsu yana yana baka wata kariya ta musamman in da suna da nufin su cutar da kai ba za su cutar da kai ba kaga hikima siyasiya ce akwai hikima ijtima'iyya kamar irin wannan hikima ijtima'iyya manzalla sama ya yi aure ya auri wasu daga cikin matansa saboda me saboda kula da tsarin al'umma da kuma lallata zukatan wasu daga cikin matan da manzalla sama ya aura kamar ita na ummu habiba radiyallahu anha sannan ita ma a cikin kuma aurenta akwai hikima siyasiya domin me babanta shine shugaban kafirai na makka a bangaren kasuwanci sannan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke ja da manzo Allah ta salama a gaba gaba kuma suke faɗa da manzo Allah ta salama kuma suke ƙinsa to yanzu manzo sama ya auri ɗiyarsa to me ya rage kuma idan ya tashi zai wani abu sai a ce me yuqatilu sihrahu yana faɗa da sirkin shi kaga ba zai faɗa da sirkin sa ba kuwa to waɗannan su ne to shikenan ce lokaci yayi sai mu tsaya nan wallahu a'lam